كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح البلاج من ذا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد غابت مساعينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فقة بلوى تمزقنا وتملأ الجحز الطومان وغسلينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجبد الطومان وغسلينا لنستفيق كأهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبدينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا لنستفيق كأهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبلينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا أمتي أمتي أدعوك فاستنهضي همما من لا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki tsira da amincin Allah ga fiyayyen halitta manzan tsira manzan rahama annabi Muhammad da alayansa da sahabansa da waɗanda suka biyo bayan su har zuwa ranar alkiyama jama'a masu sauraro ina mana sallama irin ta addinin musulunci a cikin wannan shiri mai albarka na rayuwa a barkoyi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sada mu da albarkacin da suke cikin wannan rana ta juma'a lokaci da Allah maɗaukakin sarki yake kaddara wasa yake kamsa addu'o'in mutane Allah ya kaddara mana daidai wannan lokacin ya zamto za mu yi addu'a kuma Allah maɗaukakin sarki ya karɓi addu'o'inmu marasa lafiyanmu na gida da na asibiti Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana lafiya waɗanda suka riga mu Allah maɗaukakin sarki ya jukansu ya yi musu rahama mu kuma da muka rage in ta mu ta zo Allah maɗaukakin sarki ya sa mu cika da imani zama sauraro idan ba mance ba a satuttukan da suka gabata muna tsakiyar tattaunawa akan ɗaya daga cikin mataye na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wacce take ita ce na Aisha wacce mun ji irin abubuwa da yake na tarihinta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daman su abubuwa ne wanda yake na koyi da zamu iya koyi da wannan baiwar Allah wacce jagora ce kuma za ka iya cewa shugaba ce dangane da irin abubuwan da ta yi a ƙarƙashin wannan addini namu na musulunci idan yan uwa ba su mance ba dakta yana cikin yin bayani akan jarrabawa da Allah maɗaukakin sarki yawa wannan mahaifuwa tamu wacce aka jarrabe ta da yi mata ƙazafi Allah maɗaukakin sarki kuma ya wanke ta ya ƙaryata waɗanda suka yi wannan ƙazafin har ma wasu daga ciki annabi sallallahu ya yi musu hukunci daidai da abin da tanadi na musulunci ya tanada to yan uwa ma sauraro da na san da yawa mu ma ba mu fita ba daga cikin jarrabawa ta Allah maɗaukakin sarki tunda ma ya jarrabi waɗanda suke a gaba da kai suka fi ka waɗanda suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan kadai darasi ne da yake nuna cewa kai ma kana kan hanya za a iya jarraba ka Allah maɗaukakin sarki muna roƙonsa idan ya tashi jarraba mu ya mana jarrabawa wacce take za mu iya ɗaukar abin da yake an jarrabe mu da shi kafin mu koma ga Dr. Abdullah Usman Umar gadon kaya za mu ba wa 'yan uwa masu sauraro dama ta shigowa cikin wannan shiri mai albarka ba don komai ba don muji 'yan uwa sun ɗauki darussan da yake cikin wannan lokacin da aka jarraba ka ya za ka yi ko ya kake yi ga mutane maza da mata za su iya turo mana saƙo a rubuce a kan lamba sufuli bakwai sufuli biyar biyu biyar uku sufuli sufuli biyu tara sai kuma maza za su iya neman mu a kan sufuli takwas sufuli tara sufuli hudu biyu sufuli takwas takwas biyar sai kuma mata za su iya neman mu a kan sufuli takwas sufuli shida shida biyu sufuli sufuli takwas takwas biyar wannan su ne layukan da za mu saurare assalamu alaikum yau muna tare da wa to dan matsa daga kusa da akwatin rediyon ka yauwa alhamdulillah talhat to ka ji dai bayanan da dakta ya mana na'am muna tare da kai
yauwa ina ji nake gaskiya muna murna muna farin ciki da kasancewa da wannan tasha da muke faɗan kasuwa da nishaɗantuwa. Wannan wa malam fatan alkhairi.
To alhamdulillah. To amma kai kaji irin kaji irin darasin da malam ya yi bayani na jarrabawa da aka yi wa Nana Aisha wanda yake tsakiyar yin bayani. Wannan yana nuni da kai in ka samu kanka a cikin jarrabawa ka dai jiyar da shi ita Nana Aisha abun ya faru. kai ya kake yi gaskiya gaskiya kan muna kwatanta haƙuri da juriya na ganin cewar mun ci jarraba wacce Allah yake mana gaskiya ina da tambaya daman da nake so in wa malam tambaya shine ana jarraba mu da mahaifa kamar masu yawan kada haka to gaskiya abin yana mana ciwo sosai abin yana damu sosai wallahi bayan da zani kawai kai magana abin su ya zama kamar tashin hankali haka bisa na ce malam ya ja hankali a kan iyaye na ganin cewar suna ɗan haƙuri a kan wani abu da na tafiya
to insha Allah
yawa suna gode salamu alaikum wa alaikum salam muna tare da wa salamu alaikum
salamu alaikum wa alaikum salam muna tare da wa
kuna tare da salima garko to salima kin ji bayanin da malam yayi akan jarrabawa da nana aisha wani darasi kika dauka ke
nan da rike sun haƙoƙi eh
da juriya da kaddara da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora maka ke kin taba samun kanki cikin wata jarrabawa to muna kin taba tsintar kanki cikin wata jarrabawa ke
eh to Allah subhanahu wa ta'ala ya garabce ni da jarrabawa a makaranta kika kika faɗi jarrabawa
eh Allah bai sa mun ta jarrabawa ba eh lallai wannan ma jarrabawa ce mutum ya jarrabawa ya faɗi to Allah Allah ya taimake ki a gaba in kin yi kici
to ina yau malam fatan alkhairi to insha Allah to wannan ita jarrabawar da aka yi mata jarrabawa ta yi a makaranta ta faɗi to ka san wannan kuma abubuwa ne da dama zai iya zamtowa karatu ne mutum bai ba sai a dage da yin karatun don a cimma nasara kenan assalamu alaikum
Aminu alaikum salam wa rahmatullah.
yawwa muna tare da wa
Muhammad Hotoro.
To Adamu Muhammad Hotoro, ka ji irin bayanin da Dakta Isa tun da ya gabata akan jarrabawa ga Nana Aisha.
Gaskiya ne.
Wane darasi ka ɗauka?
Kwarai da gaske mu ma ya kamata ni bakin kokari mu ga nan jarabe mu da wani abu ni hakuri saboda komai idan ya farko zai karshe yanzu gashi nan ita da ta ci jarabawa kaga har gobe har jibi muna da tabbas da abin nan makomar ta take ko ba haka ba Mm.
kuma da ba ta yi hakuri wato babu yadda za a yi ta samu wannan jar- abin nan ta samu wannan sakamakon jarabawa Mm.
kuma kwarai da gaske mu din ma tun ne wallahi ma al'adun tun daga tubobi da takwas har kawo yanzu ina cikin jarabawa. To, Inna amma saboda lillahi wa inna ilaihi haƙuri da kira raji'un.
kai na hujjoji wa amruhu ila Allah in kai hakuri Allah tare da mutu ko ba haka ba Haka yake.
ka miƙa al'amarin ka zuwa ga Allah kuma ina dubawa kaina in kafa kaina aya kul kul abin nan ina ina ka gane Mm.
yawwa ina gina wa kaina hujjoji saboda ita duniya na kulma ta duniya kani in kai hakuri ita duniya kalilan ce Mm.
da in dai kai hakuri akan jaraba da ubangiji ya maka to in Allah da sai ka jirgi abin da ya sanar da duniyar al'ahira Mm. To mu ne maka addu'a Allah ya fitar da kai daga cikin wannan jarrabawar.
da ma sauran al'umma Da sauran al'umma baki ɗaya.
Saboda abin babu daɗi.
Mm. To Allah ya fitar da mu baki ɗaya.
amin ya rabbal Allah ya ba mu alamin.
ikon cin jarrabawar.
na gode a tashi lafiya.
Assalamu alaikum.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam muna tare da.
Ina wa malam fatan alkhairi a koda yaushe.
To muna da wa muke tare.
Ina tare da maman Fadila daga Mariri.
To malam yana mana amsawa. Assalamu alaikum.
Hello, Assalamu alaikum muna tare da wa.
suna tare da sabi da daga nan ja'in.
To Sabiu daga Ja'in. Ka ji dai irin bayanin da Zai ci zai ne yake burge ni kuma ina jin daɗin haka.
eh To to ka ji irin bayanin dai da ake ta yi akan jarrabawa ga Nana Aisha Allah ya ƙara mata yarda. Wane darasi ka ɗauka?
Gaskiya abubuwa abu ne mai girma. Kamar dai misali mu kamar yanzu yadda bangaren mu yake babu zaman lafiya. Iyayen mu suna cikin wani yanayi to mu shi ne jarabawan da Allah ya dora mu a ciki.
Mm.
Don haka muna roƙon malam da addu'a a taimaka a mana addu'a.
To insha Allah.
To ina godiya Allah ba ta da alkhairi.
Amin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam muna tare da wa.
Malam kuna tare da Halima.
To Halima, eh, eh, eh, kin ji Muku fatan- to muna muna mun gode. Kin ji yadda ma jin ka, ina jin ka.
kin ji yadda dakta ya ta bayani akan jarrabawa da aka yi wa Nana Aisha da abin da ya faru. Wane darasi kika ɗauka a cikin wannan bayanin da dakta ya yi?
Mun dauki darasin hakuri Mm.
da juriya.
Mm.
Ko dai ga shi da mun dauka dan mu ma muna cikin jarabawar.
To Allah ya fitar da al'umman musulmai daga jarrabawar da suke ciki.
Ah, Mun malam ne wa malam fatan alheri dan Allah ya dinga yi mana addu'a.
To insha Allah.
Yanzu ni ma ina cikin jarabawar.
To Allah ya fitar da ke da sauran al'umma baki ɗaya.
Amin dan Nazira.
Mm. Dama amfanin shirin kenan da yawa an kira shirin da rayuwa a bar koyi. Da yawa cikin abin da mutane suke na yau da gobe ya faru ga waɗanda suke magabatanmu ne wanda suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam. waɗanda suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya jarrabe su ko mun ga irin abin da suka yi dangane da jarrabawar da Allah ya yi musu kaga mu ma wannan sai zame mana abun koyi dangane da jarrabawar da za mu shiga ko kuma muke ciki assalamu alaikum to muna wa alaikum assalam muna tare da wa
Allah ya ba sa tana tare da Salisu Haruna da Gari da Zangon.
to salisu harun ka ji yadda malam da yayi bayani to ka ji yadda malam yayi bayanin irin jarrabawa da aka yi wa nana Aisha wani darasi ka dauka
wallahi malami na wannan jarabawa na da muka yi ta rayuwa ta wannan a yanzu na magana da nake wannan cikin ta To, to, amma kai wani darasi ka ɗauka a wannan shirin tunda kana cikin jarrabawar, gana na Aisha ita kanta an jarraba ta wani irin darasi ka ɗauka kai a jarrabawar to wannan layinsa ya katse sai dai mu je ga wani da mun ji irin darasin da ya ɗauka dangane da jarrabawar da aka yi masa shi dai gashi yana ciki wa alaikumus salam muna tare da wa
Safiya ce daga garin malam.
to safiya daga garin malam kin ji irin yadda dakta ya yi ta to muna godewa amma kin ji yadda dakta ya yi ta bayani akan jarrabawar da aka yi mana na Aisha
Na ji kuwa sosai wa to alhamdulillah kuma an ne an samu darussa a ciki wannan an samu darussan haƙuri da juriya da mai da komai shirin Allah.
eh
Allah yi mana jagora.
amin amin Wanda kuma suke a cikin jarrabawa rayuwa Ubangiji Allah ya fitar da su amin amin suna ya ƙara musu lafiya.
amin amin To, assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah muna tare da wa To kaɗan ma- kaɗa- kaɗan dai kus matsa daga kusa da akwatin rediyon kaɗan mu ji ka sosai. To muna jin ka. To wannan layin ba ma jin me yake cewa sai dai ya sake bugowa daga baya.
Salamu alaikum.
Wa alaikumus salam muna tare da wa.
Kuna ta Allah Fatima Ahmad.
To Fatima Ahmad, kin ji yadda dakta ya ta bayanin akan jarrabawa da Allah maɗaukakin sarki ya mana na Aisha.
Wallah malam mun ji kasancewar mu je mu yan adam Mm.
kuma ba wanda ya wuce jaraba in jaraba ta same ka kamai da komai ga Allah ka ga Allah ma sauyi mafi alkai.
Mm. To, to, to, amma eh, ke kin taɓa shiga cikin wata jarrabawa kafin yanzu ko kuma a yanzu?
Gaskiya na taɓa shiga wani jaraba kasancewar wasu sun zauna haya a gidan mu to yadda ya Ah.
kasance tana irin ɗan ɗauke ɗauke.
A'a bari ki, Kuma gaskiya ina ki- sana a kin- gida.
kina ji?
Haka.
A'a.
Eh, Kama ta aka samu wajen dubu talatin dai da wani abu haka abun.
Mafitar muke nema, Sarki na ce Allah dai mai sauyi mai fara.
mafitar muke, da na yi haƙuri eh.
da alfanun haka.
Yawwa to dama mu mafitar muke nema mu ji ba jarrabawa asalin me ya faru ba. Matakin da mutum ya ɗauka lokacin da ya samu kansa a jarrabawa ya yi kuma ya fita kamar darasin da ya ɗauka. Yanzu kin ga nan gaba in kin samu jarrabawa kin ɗauki darasi kenan ko? To wannan layin ta ita ma kaman ya katse ba ta tare da mu. Bari mu je gaba. Assalamu alaikum muna tare da wa.
Ana ta da Abubakar Muhammad Abdullahi Tare.
To Abubakar Muhammad, ka ji irin yadda dakta ya bayani akan jarrabawar da Allah ya mana na Aisha.
Rai da gaske.
Eh, to wani darasi aka ɗauka?
Jarrabobi da dama. To amma dama shi in ya fara haka sai dai hakurin.
Eh, Sannan kuma yana da kyau kamar yadda wannan ya magana akan a ɗan ja hankalin iyaye. To yana da kyau kamar yadda tun yaro yana karami.
eh, za ta koya mar ga yadda za ka yi alwala ga yadda za ka yi sallah Mm.
to ko irin dan abu ka bashi abu ya faɗi ka ka dan nuna mar Allah sai ka Allah ya kaddara Mm.
sai addu'a ka ce Allah ya kawo maki alkhairi mm, to ko da kan ta koma ka ƙara cewa ka bai sai ka ce kaga addu'ar da kai shi yasa Allah ya ban iko na samu na ƙara ba wannan alewa mm, to kaga a hankalin yaro yana tashi yana dan tasowa da wannan abu duk sanda abin yana dan faruwa sai ka ga ya ciro da wannan addu'a haka ne.
sai ce bari in yi addu'a kaga in yi addu'a Allah zai ba wani abu daban haka wanda kila ma ya ci wannan din kun yana yaro in ya taso da wannan sai ga duk sanda yake ga jarrabawa to kaga yana tashi kamar yadda yake koyon alwala da sallah yana ƙara koyon wannan abin nan tunda dole duk dan adam dole sai ya shiga jarrabawa Mm. To Allah ya sa mu dace. Mm. Wannan ya ba da tasa gudunmawa wacce take za ta koyawa da yara ma tun suna ƙanana. In sun shiga jarrabawa ya za su ringa fita. Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace. Salamu alaikum.
Amin alaikar salam.
To muna tare da wa Ina kwanan ku?
lafiya lau muna tare da wa Kuna tare da maman Fatima mai dile.
to maman Fatima gashi yadda dakta ya yi bayani ga 'yan uwa suna ta shigowa suna faɗin jarrabawa sosai kuma dama su bayan Allah manya dama ta kaso ake fara koyi haka ne to me kike kwaikwaya a wannan darasin lokacin ya wannan jarrabawa mu ma wallahi mu ma duk mun fuskanci irin wannan jarrabawa eh na'am kuma mun koma ga Allah kuma wallahi Allah ya kawo mana mafita eh to al- Ubangiji ya ƙara kusanci ga annabi mu ma mun gode Allah ya ƙara basira malam ana yau dakta godiya to alhamdulillah dakta yana jinki Allah ka saka da alkai amin amin sako daga mama Fatima mai diri Allah ya mai da ku gida lafiya amin maman fatima mun gode assalamu alaikum assalamu alaikum muna tare da wa to anas yi kaji yadda dakta ya bayani akan jarrabawar da aka yi mana na aisha wannan me ka kwaikwaya a cikin wannan darasin da ya baka
gaskiya na kwaikwayi darussa da dama akan in kaddara ta zo na ka ɗauki abin a matsayin darussa Allah zai kama wa ta
na'am
yawa muna godiya da hawa To, salamu alaikum. M- Muna ta wa alaikum salam muna tare da wa. To, kiɗan kiɗan matsa daga kusa da rediyon kiɗan mu ji ki sosai ki saurare mu ta waya.
to kuna ji na To muna tare da ke.
kuna tare da Firdausi Ismail daga Dan Malik To Firdausi, me kika kwaikwaya a cikin wannan darasi da dakta ya mana na satin da ya wuce?
gaskiya a tsare da hakuri haƙuri to to to masu sauraro bari mu je sashin tallace-tallace kafin mu dawo mu koma izuwa ga dakta ويفرش الثوب ريحنا ونسرينا وينفض الذل عنا والقنا أبدا فقد صنعنا ما آتينا بأيدينا أمتي أمتي أدعوك فاستنهضي همما من لا يفرجك
Abba, mura, shiga a kura sha. Rinka rinka na ba a fita an kura sa. Abba, kuma, rinka rinka na ba a fita an kura sa.
ga alkubus da masa boga shawarma kaza kifi chips har da couscous cheesy kale gurasa har da nama salad taliya kai har da nugget ga zoko ga jinja ga tamarin mai zaki shinkafa da kaza shinkafa da nama samosa da spring rolls ga pizza ga gurasa bandashe na yan birni Kira wani oda mu ma mu je mu shana. Ga hilo na yara suka yi fesa an kura sa.
Visa and Grasa Restaurant and Event Center sun tanadar muku wajen bukukuwa domin amare 'yan kwali.
ba shakka kuma yanzu pizza and gurasa sun ƙara bunƙasa muku abinci da kayan marmari na 'yan birni da na gargajiya a sabon wuri da ke tourist camp kan titin bombay a garin kano lambar waya kuwa 0908111227.
ko kuma shafinmu na Instagram at Pizza and Grasa.
Umma za mu ci pizza an kura sa. Yaro karka damu za ka ci pizza an gurasa. Mu inganta kwalisa, mu kirawo pizza an gurasa. Finally irin tamu ta shigo gari.
Ga wata muhimmiyar sanarwa hukumar kula da tallace-tallace ta ƙasa wato AFCON na ƙara kira ga 'yan siyasa da magoya bayansu da su guji sa allunan tallan 'yan siyasa kai tsaye ba tare da an kai hukumar ba domin tantance su. Haka ma tallukan da ake sawa a gidajen rediyo da a guji kai su haka kai tsaye a kawo hukumar domin tabbatar da an tantance su. Muna kira ga gwamnatoci da kuma 'yan siyasa da ke buƙatar neman takara da ku ba mu haɗin kai domin ciyar da ƙasa da jihohinmu gaba. Mu fito ka domin wayayyen mutum shi ke bin doka da oda idan kunne ya ji gangar ciki ta tsira zuwa hukumar afcon don tantance ababen tallan 'yan siyasa wannan wajibi ne kuma abu ne mai mahimmancin gaske a ƙarshe muna addu'a ya Allah ka karo ƙasar mu da jihohin mu zaman lafiya karuwar arziki kwanciyar hankali amin wannan sako ne daga hukumar kula da tallace-tallace ta ƙasa reshen jihar Kano wato afcon
دال اف ام مرير زماني رويدك رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح البلاد من لا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساحة masauraro barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri mai albarka na rayuwa a barkoi ga wanda ya datsi shirin a tsakiya muna tattaunawa ne yau ma akan daina na Aisha nan da irin kuma abin da muka ji a satin da ya wuce da satuttukan da suka gabata akwai tambayoyi da yan uwa suka yi masu tarin yawa dangane da darussan da muka dauka insha Allah yau za mu je zuwa ga tambayoyin da yan uwa suka turo mana kafin kuma sati mai zuwa insha Allahu mu dora daga inda muka tsaya a tarihin wannan baiwar Allah mata ta uwa kuma mata ta Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma uwa ga mummunai akan makallahu ga wata mata take cewa malam wallahi ita dai mijinta yana kyautata mata amma kuma yana da fushi ko ba ita ta abu ba nan da nan zai yi fushi so da haka take roƙo malam a bata wata shawara ko addu'ar da za ta yi dan ya kasance ta ci wa nasara ga wannan fushin na mijin nata bismillah rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wa barakatuh alaikum assalam wa na'am rahmatullahi Allah yakan iya jarraban mace a ko a da tsakaninsa da uba ko wani abokin zama ya zama yana da saurin fushi kuma daman ɗabi'un mutane haka ne akwai da yake yana da saurin fushi akwai wanda baya fushi da wuri amma in ya fushi baya sauka da wuri akwai mai saurin fushi mai saurin sauka akwai kuma wanda yake shi ɗabi'arsa da wahala ma kaga fushinsa to idan Allah ya jarabi mace mai da miji mai yawan yin fushi to shawarar farko dole sai ta zama ita kuma mai haƙuri dan da fushi da fushi in ya haɗu ta wuta yake bayarwa da haka shawarar a nan gurin shine ki daina yin abin da zai fushin duk abin da ka san zai sa ya fushi to kar ki yi shi ki daure ki wa kanki tarbiya akan haka sannan kuma babban maganin matsalar shine addu'a yawai ta yin- yi masa addu'a a rinka roƙa masa wato Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya yi masa wannan ainihin wato uh, masifa ta yawan fushi sallah da daddare yana taimakawa azumin nafila bayan an gama azumi a a daga hannu a roƙi Allah Allah ya yi masa shi ma yana taimakawa wannan shine babban abin da za a iya baki shawara sannan shi kuma ya yawan- ya rinka yawan zama da alwala shi mai yawan fushin in kuma kin ga yana faɗa yana fushi to ki kokari ki ga dabarar da zaki kisa ya zauna a ƙasa yawwa yana rage fushi kwarai da gaske Allahu ta'ala alam To, dakta ga wani dan uwa ya shigo a yake bayani ɗazu kan cewa an ana jarrabar wasu da iyaye masu faɗa su yi ta faɗa ba gaira ba dalili. To ya iyayen ya kamata su yi.
to shi ma dai kusan amsar irin waccan ne irin wannan ne da ta gabata wanda Allah ya jarabe shi da uba mai yawan fada mai yawan fushi dole sai ya hakuri da shi ba za ka iya canja shi kai tsaye ba sai dai da addu'a da roƙon Allah tabaraka wa ta'ala so shawara anan ka zama mai addu'a ka zama mai roƙon Allah Allah ya bawa babanka saukin hali da rashin fushi sannan kuma a daina yi masa abin da zai sa ya fushin duk abin da zai sa uba ya fushi to a daina yi ai haka kawai ba zai zo ya ta fushi shi kadai ba to tun da an san ga yadda yake sai a lallaba shi Na'am.
yanzu kamar yaro da ake rayu da shi mai sakila kaga sai a san ya za a rayu da shi ba za a bashi kaza ba za a bashi kaza ba Na'am.
yawo mai yaro mai yawan ciwon zuciya ba za a bashi kaza ba za a yi rinƙa mai kaza to shi ma sai a dauka larura ne wallahi gaskiya ne akwai iyayen da suna da yawan faɗa wallahi sai dai haƙuri ba abin da zamu iya cewa kawai ai haƙuri da su ai ta lallaba su a rabu lafiya To Allah ya a yi samu ta dace.
kora musu addu'a a cikin sujada da ainihin wato salloli Allah ya- ya rage musu wannan fushin Ah.
wallahu alam Malam ga wata ta ce salam malam ina maka fatan alkhairi kuma tana neman shawara aurenta ne ya kusa an kusa yin auren kuma wallahi kwata-kwata ba ta son mijin ba ma ta iya jin za ta iya rayuwa da shi ko bacci ba ta iya yi addu'a kullum ke yi amma dai ga auren yana tahowa ga dangadan wace irin shawara malam zai ba wallahi ni shawara ta ba wani boye boye duk yarinyar da aka hada ta da wani ba ta son sa ta ga ba za ta iya zama da shi ba har ta kai ga munzalin da ba za a yi abin nan ba to duk yanda za ta yi kai kar a yi auren nan ta yi kokari kar a yi shi a haƙura kuma Allah sa iyayenta su je wannan sakamako sako gaskiya zalunci ne zalunci ne zalunci ne ku rinka tilastawa yara su je su auri waɗanda ba sa so har su kasa bacci su ce ba sa son mutumi ya za a yi a wannan zamani yadda ake ciki kana son mutum ɗin ma ya aka ƙare ballantana ba ka so wannan ba daidai ba ne kuskure ne yanzu ku duba kisar zainab binti jahash ba da ita da zaidu yadda muka aka yi ta fafatawa ba ta so ba ta so amma ta ƙarshe annabi raba auren ya ito dole raba ita da an riga an yi maki na ma wani da gaske an riga an yi annabi ya ce a yi haƙuri zai da ya haƙuri amma da ƙarshe dole rabuwa aka yi da haka duk auren da kuka yi shi babu soyayya ku tabbatar wannan auren sunansa matacce gawa ne wallah ba ta zauna ba da haka ni shawara ta ki je duk yanda zaki ki gaya wa iyayenki kada a yi auren nan kawai a haƙura Allah ya kawo miki wanda yake so sai dai kuma yin aljanu ne da ke koran maza kike yi dan akwai masu aljanu duk wanda aka kawo ta kora duk wanda aka kawo ta kora to irin wannan ita kuma maganin ta a yi mata auren a haka dan an san ba yin ta bane ba yin ta bane in ta shiga gida sai a ta kora addu'a na'am amma da lafiyar ta kalau tana da ra'ayinta tana da dama ta zaba ya za a haɗa mace da wanda ba ta so a tilasta mata kuma ta ce ba ta so idan za ki iya yin haƙuri ki yi wa iyayenki biyayya ki daure ki so shi a so a dole ki so shi ki aure shi ki masa da'a dan albarkacin bin iyaye wannan yana da kyau abu ne mai kyau muna ba da shawarar ayi in za ki iya canja ra'ayi ki dawo kina son sa amma in kin yi kin yi kin yi addu'a abu ya gagara to ni dai a baki na ki haƙura da auren nan kar a yi shi maganin kar a yi kar a fara yawwa kada a yi shi auren nan a haƙuri a samu mijin da ake so a aure shi mun gaji da yawan mace-macen aure mun gaji da sulhun aure mala aminu mun gaji abin ya yi yawa rikici ba na son sa ni ba na son ta kuma yawanci sai dai ka ji na mace ta ce ba ta son miji su maza suna da yanci ba a musu dole su aure wanda ba sa so galiba amma mace ita ake tukuikuyewa a sa ta sai ta aure wanda ba ta so wanda wannan iyaye gaskiya kamata ku ji tsoron Allah ku daina tauye 'ya'yanku ake ku haramta musu jin daɗin rayuwar aure yanzu ko jiya din akwai wanda ta zo take mun fata ta ce malam ba na son sa ba na son sa ba na son sa ba na kaunar sa na tsane shi kwata kwata yana da ɗabi'u kaza kaza kaza kaza kaza wallahi malam ta ce ni dai malam magana aure dai jin daɗin aure a duniya ni kam sai dai in ji ana yi ina zaune da shi ne a dole yadda ka san wato itace yake kaina haka nake ji gaba ɗaya take ganin sa ba ta so kuma yanzu a lazumta wannan a ce a ce sai ta zo ta kwanta da shi kuma ya ji daɗi da ita kuma mazan banda mayu ne ba mutum ba maye ba mace ta ce ba ta so ba ta so dan jaraba sai ka ji ka abin nan ɗinta.
wai ko ya ga mutuniyar kirki ce za ta yi mata mutum ya kirki ba tarbiyyar ita dace da kai ba dukkan riga in ba in ba ta maka daidai ba za ka sata ai sai ka hakura da ita wallahi ba ni ina mamakin namiji da wai da mace za ta ce ba ta son ka ba ta son ka amma mutum ya makale ya ce sai ya zauna da ita haba dan Allah shi yasa suke ta sa muku shinkafar bera suna kashe ku ana ana ana abin nan yanzu mata nawa suka kashe mazajen su a a kasan nan ai hakuri a daina wannan hada hadan wannan auren bai yi ba Allah kiyaye amin malam ga wata take cewa da Allah malam ya ja hankali ga maza masu aure wanda suke da gida sama da daya idan ya fita daga gidan da yake sai ya sai ran da izagiyo iya da gida uku to idan ya bar gidan sai bayan kwana hudu zai kara dawowa gidan ko ziyara ba yi ba yi a gidan tace to Allah a ja to wannan wannan fatawa dai malami ne ina ga ta shafe ku ne kenan ina ji gaskiya ne wallahi malam yana daga cikin matsalolin da ake fuskanta daga mai mata sama da biyu uku galiban kuma ga wanda yake da uzurori da rayuwa in ya harba ya fita daga wannan gidan to ba za fa a sake ganin sa ba sai sai duty ya dawo to na farko akwai waɗanda shaidanci ne da shakiyanci kurin da son zuciya suke wannan abin kawai haka yake ra'ayinsa ne bayan da ra'ayi da shi to wannan ya ji tsoron Allah ya gyara dan annabi ko yana zuwa yana gaida matansa sallallahu da ba ranar girkin su ba yana bi yana kuna lafiya ya gida har ma ya ci wani abu ma amma a riwaya aka ce min gaini masisin babu jima'i yau yana kai musu ziyara to ai koyi da annabi a rinka zuwa ana gaida mata ko da sama sama ne ko da ba ranar girkin su ba na biyu malam akwai masu uzuri wani zaga matafiyi ne wani kaga dan kasuwa ne daga safiya in ya fita sai dare wani yana da uzurori watakila wani malami ne mai wa'azi mai da'awa watakila wani mai hurda hurda ne da yawa abubuwa suna da yawa ba wai kiyayya ce ta sa yake yi ba ba wai zalunci ne yake sa yake yi ba ba wai dan baya son matar bane a ba yanda zai yi ne abubuwa suna rikice masa ya rasa inda zai yi to wannan dan Allah duk matar da ta san mijinta mai irin wannan larura ne to ta taimake shi wajen sauƙaƙa masa ayyukansa ya zama yana kula da hakkin iyalinsa kada a yi faɗa da shi kada a yi jayayya da shi kada a ji haushinsa kada a kullace shi dan kwa bayinsa bane to kaga wannan kutun da bayinsa bane Allah ma ba zai kama shi ba saboda ai la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora mutum abu sai abin da zai iya yi don haka amma ko da mutum bayinsa bane abin da yafi dacewa mutum in ya bar gidansa ko da matarsa baya girkinta to ya rinka zuwa yana gaishe ta 'ya'yansa suna ganinsa a gidansa ko da ba ranar girkin mahaifiyarsu ba wannan abu ne mai kyau amma kuma dai tabbas wannan mata da ta turo wannan tambaya larura ce da ta shafi mata da yawa muna fatan Allah ya bamu ikon gyarawa Allah kyautata halin mu Na'am, malam aka ce assalamu alaikum malam ina tare da mijina amma bana jin ƙaunarsa a raina har haka ta sa bana iya yi masa bana iya biya masa kaji, bukatarsa to kaji.
kuma bana ganin girmansa saboda duk wata duk wata harka ta kuɗi ni nake yi da kuɗina sannan tun da nake da shi tsawon shekara bakwai sutura da ya yi min irgaggiya ce wallahi saboda ina aiki a wata ma- makaranta don Allah a bani shawara to kaga kaga malam shine abin da nake gaya maka duk lokacin da mace mace ta yi developing ne abin da tura suke ce hatred wato ta- ta ji ƙi- ƙiyayya tsakaninta da mijinta to aure bai da daɗi gaba ɗaya ko da ku 'ya'yansu na wallaki shi yasa maza ya kamata ku yi iya kokarin ku kada ku bari kiyayyar ku ta shiga zukatan matan ku wani lokacin akwai ki na ɗabi'a haka kawai tunda aka yi auren ba ta san shi wacce ta farko kenan wannan ta biyu kuma idan ka lura makon mijin rowar mijin rashin ki- taimakon mijin wannan yasa ya gina mata kinsa a cikin zuciyarta kaji tace ba ta so kuma dan adam da kake gani ko annabi cewa sallallahu alaihi wasallam tahadu tahabu ku- ku- wato ku rinka ba da kyauta sai a samu soyayya malam duk wanda kake ba shi kyauta zai kaunace ka malam aminu ko makiyinka ne indai kana ba shi kyauta sai ya kaunace ka zai so ka zai maka fatan alkhairi ko makiyinka ne akan wannan kyauta da kai masa yaya namiji zai zo ya zauna da matarsa baya daukan nauyinta baya kulawa da ita baya baya baya kuma yana da rufin asiri yana mugunta yana keta ya za a yi matarka ta soka ba ta da laifi don ta ƙika don kai ka ƙirƙiri abin da za ta ƙika da aka shawara a nan shine a yi masa nasiha ya dawo ya ci gaba da kulawa da ɗaukan nauyi mutum ya zo ya ajiye mace shekara da shekaru ba zai mata ɗinki ba wallahi a garin na malam amin ina gaya ma akwai matar da yanzu inda zaka bata dama ta yi waya wallahi azimu malam sai ga ta shekara goma bai taba mata wata atamfa ba ba sa yi wasu mazan ba sa yi kuma wallahi malam shakiyanci ne wasu saboda ai yana yin nasa nasa yana yi yana yi wa 'ya'yansa duk sallah ai yanzu ka duba sallah babba sallah karama ta zo mutum ya rufe ido ya kiyaye wa matarsa atamfa ya kiyaye wa matarsa lesi ya kiyaye wa matarsa shadda amma kowa za a yi masa wannan wace- wannan wace irin rayuwa ne wani irin addini ne wannan wannan wani irin tunani ne mu zo mu ajiye mata a gida mu ta bautar da su suturar da za su sa ba za a yi musu ba wai yanzu mace har ta zubuto ta ce tana tambaya shekara bakwai miji bai mata atamfa ba me yake yi kai yanzu in ka tambaye shekara bakwai din nan tsakanin da Allah bai dinka riga ba to ba dole ta ki shi ba dole ta ki shi da haka ni shawara ta ki yi kokari a dawo da shi sai ya gyara ya ci gaba da ba da haki idan kuwa ba zai ba da haki ba ba zai kyau kenan ba zai iya auren ba ki nemi sauƙe miki ki nemi sauƙe miki dan in kika mutu da wannan ɗabi'ar kina kinsa ba za ki iya mai hidimar da za ki samu aljanna ba to kin ga zai taɓa lahirarki ni ka fahimce ni kullum bana ba da mata shawara ko fatawar mace ta je ta zama cikin kaskanci da wulakanci kuma ta yadda za ta tozartar da lahirarta ba za ta iya masa biyayyen da za ta samu rahama ba tunda mun karanta cewa dole ne mace ta bi mijinta don ta samu rahamar ubangiji to wannan akwai kiyayya da gaba a tsakaninsu ta yadda wannan kiyayyar ba za ta bari ta yi masa da'a ba to me amfanin auren da ka ta kokari ya sauwake mata su rabu ta nemi wani mijin da zai dace da ita amma ki nemi shawarar iyayenki ki nemi shawarar waliyanki a bi duk yanda za a murda mutumin nan ya gyaru wani kuma kauracewa yake sai ka ga mutum ya share shekara guda she ko ko ko jiya wata baiwa Allah tana mun fata kusan ta kusa shekara guda mai ji- mai gidanta bai waiwace ta ba kun suna kwana a daki daya wallahi alazimu nake gama kuma ba shi da lafiya kalau yake kalau yake ba su da lafiyan suke chatin ka ga namiji ya kwanta a gadansa ga matarsa a bayansa amma ya bude yana kallon wasu mata yana hira da su malaminu ai ba daidai bane wannan cin fuska ne wannan da yawa da chatin da chatin da wasu mata da kallon hoto hotunan wasu mata da shi suke karewa suke bacci amma mutum ga matarsa ta yi wanka ta yi kwalliya ta saka turare ta yi duk abin da za ta yi amma yana da waya a hannunsa yana ta chatin da wasu mata watakila ma matar aure ne matar wani watakila wata budurwa ne yar wani ya ƙi ya saurari matarsa ta yi duk abin da za ta yi kuma matar tasa ma wata matar tasa ta fi wacce take wayar yake chatin da ita wannan yana daga cikin musibu da suke damun mata a yau a cikin gidajensu wallahi da zaka tuntuɓi mata za su gaya maka wallahi a bisa ɗari in kai wasa sai ka kwashi wajen kashi saba'in bisa ɗari suna fama da wannan bala'in wayoyi mazaje sun watsar da matansu da daddare wayoyinsu suke kalla ba sa sauraron su ka zo ka ajiye mace ta ci abinci da safe da rana da daddare tana buƙatar namiji ba za ka saurare ta ba wannan zalunci ne wallahi To, dakta baka ganin su matan ne ya kamata su gyara salon da za su ja hankalin mazajen ya rika ko akwai matar da aka ce malam da ta san mijinta yana son mace t- sai ta je aka yi mata gyaran fuska aka shafa hodarta ta yi ta chatin da mijin tana tura ma hotunanta suna ta ira a zuwan budurwa ce sai daga ƙarshe ta nuna mar ba ka ga su matan ne suke sakin hanya sai su ƙi yin adan da mazan suke so shi yasa sai su chatin gaya maka na yadda mun sha faɗa a karatu akwai mata waɗanda suke masu sakaci ba su da kulawa amma wallahi malam aminu galiba inda duk inda magariba ta yi a garin nan inda zaka haɗa matan garin nan insha Allah saba'in bisa ɗari zaka samu in dai akwai miji to bat- mace zai wahala ta bari mijinta ya zo ba ta yi wanka ba suna da wannan kokarin in dai magana ce ta adalci zamu yi mata suna kokarin gyara jikinsu wasu su fuskanci mazajen su yi kwalliya da ado amma abin da suke kuka suna yi ba a yabawa abin da suke kuka suna yi ba a kalla malam in namiji ya tsaya tafka wulakanci wa mace sai sai fata kwana tana kuka wallahi za ta yi ni tana kwalliya da gyara jikinta ta yi lalle ta yi- ta gyaran gashi ta komai ka san wallahi in yazo ko kallanta ba zai ba Su- ya bari su hada ido ma ba zai ba don to ko bai kula ba ne ai malam ka rabu da namiji malam namiji akwai wulakanci wani lokacin abin da suke ba sa kyautawa abin ba daɗi matan nan suna kuka da maza da yawa akan abubuwan da suke yi na yadda akwai kazaman mata akwai wanda ba sa kulawa wanda bata kula ba bata gyara jikinta ba bata yi abin da ya kamata ta yi ba mijinta ya mata ita ta saya ita ta jiyo amma ni ina magana ne akan matan da sun makale wa mazan matan da suna kula da jikinsu matan da suna tare da mazan matan da suna faranta da mazan amma kuma wayoyinsu su ne a gabansu waɗannan su nake magana a kansu wallahi Allah, ba- Allah ya samu dace. Malam ga wata ta ce mijinta fa duk abin burgewa idan ta yi baya kulawa.
to ba gashi ba Shawaran me za a to ba?
ba gashi ba kai kake ka kake kokarin kakkarewa ba gashi Allah ya kama ka ba kai ma ka ji duk abin da ta yi baya kulawa ta ci gaba da kulawa ta ci gaba da da yin abin eh ta ci gaba da yi na'am.
ta ci gaba da lallashinsa ta ci gaba da yi masa addu'a kuma ta canja wani salon Na'am.
yawwa ta nemi wani salon ba Wataƙila wannan salon bai masa ba.
eh wa- ma- shi namiji kamar yaro ne in ya kauce ta can a lallabo shi can in ya kauce can a lallabo shi can shawara ta kenan Na'am. To ba- bari mu je ga masu tikira. Assalamu alaikum muna tare da wa.
Wa alaikum salam kuna tare da Fatima fatan alkhairi.
To.
To, mun gode, Malama Fatima.
Na'am.
Wallahi mu ma malam duk abin da ya kamata na dangin abinci ko wani abu miji zai to ba zai da da wuri ba sai kamar sha ɗaya ko sha biyu haka.
Da kaji.
Har ka gaji ka gaji da yin kwalliya ma duk To.
ta huce ka yi bacci.
To, kaji.
Abin yana damuna sannan kuma duk abin da ya kamata na kyautata a miji ina yi. To amma ran da duk na saba masa ya dinga faɗa kenan har yana ko kamar ta ko ba kai karatu ba ko abu dai iri-iri wallahi malam.
to to ni Masu ramu gode.
yanzu yanzu kaga malam Aminu wannan Mm.
irin dai abin dai guda ɗaya ne Mm.
ta yi kwalliya ta yi ado ta yi abinci ta shirya masa falansa da wurin zamansa ɗakin kwanciyarsa komai ta zauna tana tagumi bai zai dawo ba sai bayan sha ɗaya ko sha biyu akwai wadda karfe gejinsa biyu ne dama daga biyu ake fara tsammanin dawowarsa yanda kaga aljani a gari haka sai ka rasa ina yake zuwa ina yake akwai mazan da ba sa dawowa duba garin nan fa duk inda karfe 11 12 ta yi yanzu misali lokacin sanyin nan kafa ta dauke Mm.
amma wallahi akwai miyagun da wallahi wani sai biyun dare sai ka ta wai ina yake zuwa to kaga wannan akwai zalunci ba daidai bane maza ku bar matan ku sun yi ado sun yi kwalliya sun yi wanka sun gyara jiki suna zaman jiran ku amma ba ku dawo ba da wuri wannan ba daidai bane wanda wannan kwalliya da adam fa shi namijin baya yi ka lura da wannan wani namiji ne yake zuwa ya je kwanta ya zai- zai kwanta ya je wanka ya saka foda Ya- ya saka turare ya gyara jikinsa wai dan matarsa ta ji daɗi haka suke afkawa mazan suna matan suna warin gumi suna datti a jikinsu wasu kaɗan ne maza suke wanke jikinsu su sa turare su yi wanka matarsa ta ji yanayi mai daɗi a tattare da su wallahi a cikin maza kaɗan ne to yanzu kaga wannan tayi tayi tayi bai dawo ba Har ta yi Yana sanyi ta- kwalliya.
har ta yi sanyi ta sallace kuma ya zo ya ta faɗa in an yi masa ba daidai ba ba adalci ba adalci ki yi hakuri da mijinki haka Allah ya jarrabe ki ki daina yin abin da zai miki faɗa din sannan kuma kwalliya kar ki daina yi na'am yawa ki hakuri ki kwalliyar ki dan zauna ki dan abin nan in ya dawo sai ki ki hakura da yin kwalliyar sai ya dawo kafin ya gama cin abinci sai ki dan yi kwakwalliyar ki kwaskwari ma ki dan gyaggyara masa fodar da waye saboda in kin yi bacci ita mace ba ta da daɗin ganin ta yi bacci ta tashi na'am ai kwarai kuwa duk wanda ya bar matarsa sai da ta yi bacci ta dawo za ta karbe shi ai ba su da kyan gani munin ya isa to to sai dai dakta, addu'a kawai wata ma dakta, da yawon bacci za ta tabo maka ra- yabe yabe in gaya maka dakta to kana ganin ba canja salo za ta yi ba tana yin isha ta kwanta zuwa sha ɗayan sai ta farka ta fara adan ka gaskiya ne lokacin ya wannan dawo ma shawara ne mala aminu to ai kuma matsalar in ta kwanta ya je ya dawo karfe goma ya buga kofa ba ta bude ba ta shiga uku eh na to amma dai ni na yadda da wannan shawarar ta dan kwanta da wuri ta gama abincinta da wuri ta kwanta ta huta ta sa alam in ya zo tashi sai ce amma fa bari in gaya maka na'am duk lokacin da mace ta yi bacci ta farka to ba ta da dashin- daɗin sha'ani na'am eh wannan shi wannan wani sirri ne eh na ku ba haka yake mala aminu duk lokacin da mace ta yi bacci ta farka ai bai bai na'am a zo a same ta da kazar kazar din ta shine Eh, shi na.
sa su ma ba sa so su yi bacci to alhamdulillah madallah assalamu alaikum muna tare da wa wa alaikum salam
Mala ne da kai da dakta fatan alkhairi a gare ku.
to muna godiya
To alhamdulillah suna na baban gida mai caji daga unguwar Kabuga.
to baban gida me kake dauke da shi cikin shirin
To malam Allah ya saka da alkhairi kwarai da gaske mun ji yadda kake da jan hankalin mutane waɗanda suke gaba ɗaya ba sa ɗaukar kamar matayensu da mutum suke kuma Allah ya sa su su gyara.
amin Addu'a da kake dai kana ta jan hankali ga 'yan uwa wato suna ji dai Allah ya sa abin da ake faɗa yana shiga kunnuwansu su gyara sannan kuma misali ma da za ga mata misali wasu ba sa gyara jikin nasu maimakon mijin sai da ya gani ko za ga sun ajiye ma- magi a can wancan a can abubuwa daban-daban ne suna wannan ajiye ajiye su ma daban-daban.
gaskiya ne kuma gaskiya ni kenan na fi ganin laifi saboda da yawa mazajin za ga wasu idan sun dawo sun fi damuwa ma da su daddan na waya fiye da yadda yawwa mutumi na kaji na ka buga ya fara fasa kwai samun dawowa gida sai dare ya yi.
Mm.
Bangaren ne in suka dawo sai ga sun fi bai da hankali akan wayoyinsu gaskiya zan hankali da kake kwarai da gaske ma da idan mace Allah ya saka maka da alheri.
Amin.
Wa Rayuwa albarka.
Amin.
Allah ya sa ƴaƴanka daga cikin su a san wani wanda zai zo idan da wato ba mu Amin.
dandi kamar yadda kai ma kake a daidai wannan lokaci.
Amin.
Allah ya mai da su gida lafiya bana Allah ya amin amin gida amin mai tare daga unguwar.
to baban gida Allah ya sa Malam malam kaji Kaji.
gaskiya ko kaji baban gida mai caji ya fasa kwai ko to wannan shine reality reality shine gaskiyar hoton rayuwar malam Bahaushe ba Fulatari a cikin gidansa to amma akan makallau me kaga zai kaga ya ma- faɗi cewa akwai mata masu marasa tsari Mm.
wannan gaskiya ne kuma ka san mun sha magana akan su Mm, na'am ka je gida ka zo ɗakin kwanciya ka tarar da magi akwai mai akwai mai ajiye ma tukunya tuwo ma akan gado ma dan bala'i tukunya fa tukunya tukunya da ake abinci a ajiye akan akan akan gado dan masifa ko An yi ba ta magana- baki ne a ƙasa shi yasa an yi magana wai wai beraye ne suka dame ta wai shine ta kawo kan gada ta ajiye da Allah duba rashin tsari akwai wanda suke jera wato wato wato wato kwanuka kwanuka na naman layya akan gado gefen gadonta akan gado ta jera su wai saboda wai ko beraye ɗiban mata aiki ni kuma kullum abin da nake faɗa duk gidan da kaga beraye sun yawa to mata gidan kazama ce na'am ba ta da kulawa sai ta yi da gaske akwai shirgi ka san akwai mata masu tara shirgi Mm.
shirgi tarkace komai a tara a ajiye wannan a gwangwanin mai an gama mai ko a jefar da shi kwalbar mai ba za a jefar da ita gwangwanin turare ba za a jefar wane ne tarkace tsummo kara takalma tsofaffi da wane ne da buhuhuna da karafuna da menene in ta haɗu da miji shi ma dan kwashe kwashe mai ɗebo karafunan mota yana kawo gida ka san akwai wanda duk gyaran da ya ba a jefar mai da safaya abin da ɗinsa sai ya kawo shi gida kuma wallahi karkashin gadonsa zai tashi to kaga wannan duk rashin tsari ne da haka maza da Allah muna jan hankali a kula da mata idan an je gida a daina danne dannen wayan nan da chatin chatin din nan in an zo gida a bawa mata hakkin su shari'a ne a kulawa da su wannan kuma laifukan mu ne duka wallahi sai dai mu kware mu gyara Allah ya gyara mana to amma akar makallahu kana ganin me zai hana maimakon ya shigo gida yi chatin ya zauna a waje yi chatin ɗin in ya gama sai ya shigo gida ina hakkin ta to ka ce ya zauna ina Wai, hakkin ta ai na dan dare?
kai ya shigo gidan ya zauna kuma ga ta ya rabu da ita a gefe To- to ai gwanda tana nan gwanda yana gidan tana ganin sa yana chatin din ai yafi akan ya zauna gida a waje to wai mutane ba sa ganewa cewa dare fa hakkin mata ne na'am dare hakkin mata ne a je a kula da su ya za a tafi a bar su a yini ba sa nan kuma da daddare ma ba za a zo ba duk wanda zai yi dare sai ya nemi izinin matarsa sai ya kware sai ya gaya mata cewa ba zai samu dawowa da daddare na'am yau ban ce in bata yadda ba cewa ne ya sanar da ita dan hakkinta ne alƙali ta san an mutunta ta malam akan makallahu ga yan uwa da suke ta turo tambaya aka duke ta turo sako dangane da irin jarrabawa da suka shiga da kuma masu neman addu'a ga sunan tarin jama'a da dama wasu da yawa sun faɗi ga ta ƙarshe wacce zan karanta tambayar ta ita ce da take cewa ita Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe ta da mutuwar aure kuma da ‘ya'ya ta bar ‘ya'yanta ta koma wani gidan tana addu'a Allah ya fitar da ita daga wannan jarrabawa.
Allah ya yi mata, Allah ya yi mana gaba ɗaya.
Amin.
Muna roƙon Allah tabaraka ta'ala duka wato al'amura da suke gudana a cikin matsaloli na auratayya ɗin nan. akwai damuwai da yawa Allah ka takaita mana Allah ka rufa mana asiri Allah ka jikan magabatan mu amin Allah ka sa mu cika da imani amin muna dada amfani da wannan dama muna dada jaddada ta'aziyya ga yan uwa musulmi dangane da rasuwar babban malamin mu yau sati biyu Dr. Ahmad Bamba Ibrahim muna fata Allah ya fi masa kuma Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa malam dan aljanna ne amin Allah ba iyalinsa hakuri amin ce Allah ya kawo mana makwafinsa amin ya sa ya huta a gidan aljanna ya ubangiji ka ba mu kyakkyawar rayuwa ka inganta mana ita amin sa aljanna ce makomar mu ka ji kan iyayen mu ka ji kan magabatan mu amin ya Allah ka yafe mana kurakuran mu ka ba mu abin da zamu ci ka ba mu abin da zamu sha amin ya ubangiji ka inganta mana rayuwa ka samu cika da imani amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ma sauraro iya abin da zamu iya kama ku kenan a madadin shugaba kuma jagora Ahmad Gazali Yakubu shugaba ta bangaren shirye-shirye Asma'u Sadiq Buhari Isa Sadan da ku daga sashin addinin musulunci da hadiza balanti take jagoranta aminu khadar da suke cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh أمتي أدعوك فسنهضي همما من لا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت متاعينا الجهل ديدننا واللهو مرتعنا والوهن سال دماء من مآقينا والجرح ينزف